بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ثلاثة شابك الوطن بالعقيدة hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da shida ga watan shida miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin fikin malikiya a littafin risala na ibn abuzai alƙiyawa ne babun fil aimani wal nuzuri wannan babi ya bawa bashi cikin rantse-rantse wannuzuri da kuma ainihin bakace jam'i ne na bakace annazir shi ne ainihin mafuraji na bakace abin da ya sa ya ce aiman bai ce yamin ba saboda rantse-rantse ɗin suna da hukunce-hukunce akwai rantsuwa wanda za a ce za a kafara akwai rantsuwan da ba kafara ba zunubi akwai kuma rantsuwa wanda sun tsabar zunubi ba kafara sannan wanda ake mata kafara ita ma ta karkasu akwai ainihin yaminin birni akwai yaminin ins shi yasa ya kawo shi da jam'i ya ce fil aimani wan nuzur ba ka ce shi ma akwai wanda ainihin mutum dole ya cika akwai wanda ba dole ya cika ba wanne za mu ji shi wa man kana halifan duk mutumin da ya zamo mai rantsuwa falyahlib billahi ya rantse da Allah auliyasmut ko ya shiru wannan kaga kamar ya yanko a cikin wani hadisi kenan mai tsayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana hukuncin rantsuwa ba a yadda ka rantse da kowa ba sai da Allah ko da sifofin Allah ko da sunayen Allah in ko mutum ya san cewa rantsuwan da zai zai rantse da abin da bai shafi ubangiji ba ba sifan Allah ba ba sunan Allah ba to yayi shiru shi ya fi mishi ويؤدب من هلف بطلاق أو أتاك أنا ladabtar da duk mutumin da ya rantsuwa da shika ko ya rantsuwa da yanci yamin a nan na shika ba wai ka ce na rantse na sake ta ba wai shi ne yamin talaki ba haka ginda ya shikan ta ɗin da wani abu dirran da kai abu kaza matarka ta saku ko dirran da kai abu kaza bawanka ya yanku to irin wannan shi ne idan mutum ya yi za da daftar da shi saboda ya zama wasa da shi ka wayar zamu kuma fa mutum in ya aikata wannan abin ya karya wannan abin da ya ginda ya shi kan ko yancin ya zamu ya zuce shi kace dailan da aka yi abu kaza matar ka ta sako za a ladabtar da kai kuma in abu kaza ya tabbata in kai ne mai aikata ka aikata ko wani ne aikata matar ta sako in yanci ne bawon ya in shi yasa ma za ga mu dawala kana kawo kunce kunce da yawa a karkashin wannan wayan zamuhu wala sunya sannan babu togo wala kafarata babu kafara ma'ana togo da kafara ba za su yi amfani ba illa fi yamini billah sai a rantsuwa da Allah in dai ba a rantsuwa da Allah ba togo ba zai yi amfani ba togo shine misali mutum ya ce insha Allah billahi la ilaha illa wa zan yi abu kaza insha Allah to yanzu in ba kai abun ba wannan togon da kai na insha Allah zai sa ba za ka yi kafara ba kuma ba ka yi laifi ba tunda ka gindaya da insha Allah to amma ka ce in ba kai abu kaza ba matarka ta saku insha Allah sai kuma ba kai abun ba ta saku kawai wannan insha Allah din yana amfani ne a ainihin rantsuwa da Allah mai kafara amma duk rantsuwan shika ko rantsuwan yanci ko ka toge wannan togon ba zai ma amfani ba in dai irin togo da bashiyan Allah wala kafara ta haka nan babu kafara sai illa fil yamin billah sai a rantsuwa da Allah misali mutum ya yi rantsuwan shika sai karya rantsuwan kaga ai kawai matar ta saku ne ba za a ce to shi ke yanzu kai kafara kafara ba zai yi ba yawwa haka ya ce in bai abu kaza bawan shi ya intu sai aikata sai bai yi abun ba ko ya ce in ya yi kaza kuma ya je abun to yanzu wannan bawan ya intu babu zancen kafara kawai wannan shikan ko yancin shi ne tabbata a wannan ainihin yamin fala'i au a cakin da au bi ya ce me illa fil yamin billahi azza wa jalla au bi shay'in min asma'ihi ko yi rantsuwa da wani abu daga sunayen Allah wa sifati da sifofin Allah anan ne togo zai masa amfani wa man istasna to amma duk mutumin da ya toge rantsuwan da ya yi da Allah ko da sibobin Allah ko da sunayen Allah fala kafara ta alaihi babu kafara a kan shi saboda wannan togon da ya yi amma fa shi ma togo yana da nashi sharaɗan na farko iza qasadal istisna'a lokacin da ya yi togon ya ce insha Allah ko illa insha Allah sai idan a zuciyar shi yayin yan ya toge rantsuwan ne ya faɗi wannan banda inda ya yi tabarruk banda yadda kuma dama shi ya saba da abu da insha Allah ko wallahi ai komai insha Allah insha Allah wannan ma da rantsen sai irin wannan wanda harshen sa ya saba ba da niyan togewa ba to wannan ba zai mar amfani ba sai yayi niyan toge rantsuwan shi da wannan toba wa qala insha Allah kuma sai ya ce insha Allah ko illa an ya sha Allah sai ya toge da mashi'an Allah shi ne zai mar amfani amma ya toge da mashi'an wani ko ya toge da wani abu wannan togon ba zai mar amfani ba wa wasala bi yaminihi kuma sai ya sadar da wannan togon da rantsuwan shi din yana faɗa ya ce insha Allah amma da ya faɗa sai da aka jima ma kai ni ba na manta ban toge rantsuwa na ba insha Allah ba zai mar amfani ba ko kuma sai da rantsuwa ne ya ce kai kace insha Allah in ba ko sai sai ce in sha duk ba zai mar amfani ba yawa sai idan diga fada sai toge da insha Allah wa illa idan ku ainihin ba samu ɗayan ukun nan ba bai yi nufin to eh kabla an ya zuta tun kafin ya shiru ya toge da insha Allah sai dai in larura ce kamar tari ko wani atishawa ko wani shaƙewa murya ko wani abu to wannan ba zai abin nan ba zai cutar da shi ba saboda larura ne wa illa idan ku an rasa ɗaya daga cikin sharaɗai ukun nan bai nufin to gobe ya ce insha Allah ko kuma bai ce insha Allah din ba da bakinsa bai faɗa da lafazi ba ko kuma bai sadar da insha Allah da lafa da ainihin rantsuwar ba to lam yanfa'u zalika wannan togon ba zai mar amfani a rantsuwan ba zai mar amfani a zikiri ai an fuji suna Allah zai samu dada amma zancen togon rantsuwa ba zai mar amfani ba wal aymanu billahi to rantse-rantse da ake da Allah din da mun ce rantsuwan shika daban ne rantsuwan yanci daban ne ba rantsuwa da Allah din shine a nan wanda za a ba shi hukunci ne zai kafara ko ba zai kafara ba to rantse-rantse da ake yi da Allah din arba'atun kala hudu ne rantse-rantsen kala hudu ne fahimina ni rantsuwa guda biyu to kafara ni ana musu kafara wa huwa sune wanda ake wa kafaran an ya halifa billahi in fa'altu mutum ya ce na rantse da Allah in na yi abu kaza ka fara ya kama ni kaga in fa'altu yana da ainihin karmin cewa la af'alu tun da yace in fa'altu in na yi kaga sai yayi ne kafaran zai kama shi to wannan shi ake cewa yaminul birri kaga da yace in fa'altu ai yanzu bai yi ba kuma ya ce ba zai yi ba sai in yayi ne kaga daga yanzu zuwa kan yayi din duk alabirri yana kan nagarta sai ran da yayi ne sannan kafara ya kama shi au ya halifa ko ya rantsa ya ce da ya fa'alan na sai ya yi kaga wannan yamin jinsi ai yanzu bai yin ba kuma ya ce sai ya yi daga yanzu zuwa kan yayin kaga alahin ce in ya doge da in ya kayyade da lokaci za mu jira lokacin in bai kayyade da lokaci ba kawai da zaran bai yi abin ba aka ɗauki lokaci sai mu ce kafara ya haushi tunda ya zamo ya karya rantsuwa kenan wa yaminani har shi ne ma za ga a karbu yana cewa in a yakin kai shi ne ko bai sa lokaci ba kamar rantsuwa da shika matarsa za ta iya kai kara in ta kai kara kuma za a ɗiba bar ajalin ilahi da sauransu wa yaminani akwai kuma nau'in rantsuwa ka mun faɗi kala biyu ba to wa yaminani akwai rantsuwa kala biyu su kuma da la tukaffarani ba a musu kaffara ihdahuma na farkon su dai shine lagul yamini ya suwan rantsuwa wanda a nassin qur'ani ma Allah ya ce la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum ya yake yace wa huwa shine an ya halifa ala shay'in mutum ya rantse akan wani abu wanda ya zulluhu karfin zaton shi ko yaqinin shi kazalika abun haka yake fi yaqini kai a yaqinin sa yana ganin abun haka yake har ya rantse sun mai ta bayyanu lahu khilafuhu sannan saɓanin wannan abu sai bayyana gare shi misali wani ne ya ce maka aiwa ne tun shekaran jiya ya tafi kano sai ka ce sai dai in jiya sai ya ce a shekaran jiya ka ce sai ka ce kai wallahi jiya da shi muka yi sallan asuba har aka yi addu'a mutuwa aka yi waye waye ne ne da ya ce jiya ko ya ce ya ce to amma ka san jiya ba da ya ma bayani kawai sai ya faɗo ma ashe shekaran jiya ne kuka yi abin na'am amma kai ya kinan lokacin da ka rantse kana ganin kawai jiya ne ai ana yin haka kana ganin ya kinan jiya aka yi abu kaza kawai da aka yi bayani aka yi bayani sai ka gane ashe shekaran jiya ne to yanzu irin wannan tunda ba da gangan bane babu kafara kuma babu zunubi na'am ko kuma mutum ne ka ce wallahi ga wani ce yana zuwa kai kana ga yakinan shi ne saboda ka ga irin kayan tazuma ka ganye yana zuwa yana zuwa kawai sai bai yana ashe ba shi bane yawwa to duk irin wayannan yana faruwa eh ko ya yi kama eh to amma fa ba zato ba shakku a ciki ba ka je ce ala yaqini ba yawwa kana da yaqini alamun yaqinin ka ya nuna ma shi ne na'am sannan kuma sai ya bayyana ashe ba shi bane shi ya baka fara shi ma kuma akwai bambanci tsakanin mabi da hajir da mustaqbal yawa akwai wanda in kai rantsuwa kan mabi ne ko a yaƙini ne za a ce sai kai kafara da sauransu aha a akan mustaqbal sai Na'am.
kamar yanzu misali rantsuwa akan ƙarya idan a abin da ya wuce ne babu kafara amma idan abin da zai zo ne mu ce sai kai kafara kamar yanzu misali mutum ya kinan ya san ba zai abu kaza ba sai ya rantse akan zai yi kaga ai ba a yi abun ba kuma akwai yiwuwar ya yi ai in ya ƙi din da gangan ya ƙi wannan dole sai ya yi kafara duk da rantsuwa ce ga Musa amma wannan ba zai zama rantsuwar da ba kafara ba amma abin da bai yi ba shi ma ya san bai yi ba kuma abin ya wuce sai ya rantsi na'am kaga yanzu wannan shine rantsuwar da ba kafara la tukaffiru zalikal kafara na'am aha yace me wal ukura to ɗaya rantsuwar kuma wanda ba a mata kafara ita ce me alhalifu muta'ammidan lil kadhibi wanda ya rantse da gangan ga ƙarya ya san abin nan ƙarya ne da gangan ya rantse to wannan kafara ba za ta yi aiki a kanta ba na'am auko kuma ba wai ainihin da gangan ba shakan yana shakku ne kaga shakku shi ne masa wata ƙarfawo ba e ne ko a'a ne ba ka da ainihin rinjaye kawai sai ka rantse to wannan ba ka a wannan ba ka fara sai dai mutum ya yi istighfari na'am amma idan mutum yana ƙarfin zato ko yana da yaƙini sai ya rantse sai abin ya bayyana shi ne wancan lago min shine yace fa huwa asimun duk mutumin da ya wannan rantsuwan fa huwa asimun shi mai zunubi ne wala tukaffiru zalikal kaffara kar ma ya damu kan shi da kaffara kaffara ba za ta kankare wannan zunubin ba ya zai yi wal yatub min zalika ila Allah subhanahu wataala ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala in Allah ya so ya karbi tuban shi wal kaffaratu kaffara din a rantsuwa a duk rantsuwan da aka ce ai kaffara ko yaminul birri ko yaminul hinsi iqamu ashrati masakina shine ciyar da miskinai goma minal muslimina daga musulmi al ahrari yaya ka samu miskini musulmi wanda ba bawa ba da ka ciyar da su irin wannan guda goma na'am muddan da kulli miskinin kowane miskini za ka bashi mudu ɗaya ba a haɗa mudu biyu ga miskini ɗaya Na'am.
ba a raba wa miskinai biyu mudu ɗaya dole kowane miskini mudu ɗaya za ka bashi kamar yadda ya zo a nassin qur'ani na'am
bi muddi annabi sallallahu alaihi wasallam da mudun annabi sallallahu alaihi wasallam shine mudun nabi wa ahabu ilaina yace abin da ya fi soyuwa zuwa gare mu an lauza da alal muddi da mutum zai kara akan mudu din mislu sulusi muddin ya kara kwatankwacin kamar ɗaya cikin uku mudu aw nisfi muddin ko ya kara rabin mudu tunda an ce ciyarwa rubbama a wani waje mudu ɗayan ba zai iya isan ainihin mutum ba ka kara mar sulusin mudu ko nisfi mudu wannan mustahabi ne wa zalika wannan kasancewar sulusi ko nisbi din bi kadri ma yakunu min waqti aishihim da gurgudu abin da yake kasancewa na tsakatsakin abincin su fi gala'in wajen tsada in yana tsada ko sulusi ka tsara Na.
aw ruksin ko wajen sauki yana sauki ko nisbi ka tsara na'am amma wa man akraja muddan ala kulli halin ajzahu duk mutumin da ya budda mudu a ala kulli halin in dai ya kai mudu din ka cire ko baka kara komai ba ya isar maka Na.
kaga wannan tsarin ya zamo mustahabi kenan wa in kasahum idan kuma tufatar da su zai yi kasahum ya tufatar da su lirrajuli qamisun idan namiji ne ba shi riga wanda zai ishe shi sallah walil mar'ati idan mace ce qamisun wa kimarun ya ba ta riga da malullubin kai mace dole ya ba ta rigan da zai rufe har bayan kabanta sannan da abin da za za ta rufe kai in ko namiji ne ya samu jallabiyoyi kawai ya ba su shi kenan riguna ko ba wando ma tun da za su iya sallah da shi au ita raqabatin mu'minatin Na'am.
ko ya yanta wuya ya mumina ma'ana ya samu bawa bo- ko baiwa mumini ko mumina sai ya yanta na'am fa in lam yajid idan mutum bai samu ɗayan ukun nan ba to a zalika bai samu ɗaya daga cikin wayannan ukun ba wala to in bai samu wannan yantawan ba wala iqaman kuma bai samu daman ciyarwa ba to ya zai yi falyasum salasata ayyamin sai yayi azumin kwana uku wannan azumi kwana uku yuta bi uhunna zai jera su ya yi su a jere amma su kan fa in farraka hunna ajzahu ya rarraba su ma ya yi su a rarraba ma ajzahu ya isar kaga aka fara rantsuwa ala tarkibi ne sannan a a ala taqiri wa tarkibi guda uku ala taqiri ko ka ciyar ko ka tufatar ko ka yanta bawa idan ko babu wannan ukun to ala tarkibi ya zo sai kai azumi uku wannan azumi ukun sai in ba wancan idan akwai kana da hali sai kai azumi biyu ba za ga mutum ya rantsa an ci azumi ya kama ka in jiwa bayan yanzu haka in an ce riga riga rigunan shi ma bai san adadin su ba saboda haka a wannan rigunan nashi ya je ya ɗiba ya ba musulmai goma shi kenan sai idan mutum ba shi da shi sannan zai azumi uku na'am azumi ukun nan kuma an fi so ya jera su kamar yadda sauran azumin da Allah yake kawowa mutatabi aini ko Na'am.
amma shi na kafaran rantsuwa kaga fa siyamu salasati ayyam yace bai ce mutatabi'at ba saboda haka jerantawa mustahabi ne in mutum ya rarraba ma ya isar mishi ba komai na'am walau yana da dama an yi kafira ƙablar hinsi ya yi kafaran kafin karya rantsuwan ya yi rantsuwan kuma ya gaba zai iya haƙura ba zai karya to kan karyawan ya yi kafaran kan ya karya in ya yi hakan ya yi amma au ba da ko kuma ya bari sai bayan ya karya rantsuwan ya yi kafara kuma ba da hinsi a habu ilaina ya bari sai bayan ya karya ya yi kafaran a habu ilaina shi fi soyuwa zuwa gare mu alhamdulillah